أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da na nisa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin iziya wanda a yau shine halkan mata hamsin da biyu kuma za mu tashi a cikin babi na goma a cikin babin da yake magana kan rabon gado wanda wannan karatu da za mu karatu ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske wanda kuma yana buƙatar watan ba da hankali da dukkan watan tunane domin a fahimci abin da ke karatu yake magana wanda insha Allah idan aka bada hankali da fahimta da kuma lura za a fahimci abin da ainihin karatu ya kunsa insha Allah saboda haka karatun gado yana daga cikin karatu mai matukar muhimmanci na rabon gado ilimin rabon gado wanda yana da kyau a kula da shi kuma sai an ba shi hankali da sa lura kwarai da gaske za a fahimci abin da ake nufi a ciki din sannan kamar yadda aka sani dai rabo na gado da ma wani lamari ne mai matukar girma wanda addinin musulunci watan Allah maɗaukin sarki ne da kan shi ya raba shi wannan gado wanda idan wani ya rasu ga waɗanda za su gade shi kuma kowanne ga abin da za a bashi duka alkur'ani ne Allah maɗaukin sarki ya wannan bayanin saboda haka su malaman nan da suka rubuta waɗannan littafai duka suna yi ne ko can don ƙara walwale mana abubuwan domin mu ƙara fahimtar abin da ayoyin na alkur'ani sun ka kunsa ɗin saboda haka wannan kamar yadda aka sani kuma shi gado ɗin yana da dalilin da yake sa a ya gado wato shine mutum ya zama yana da nasaba shine dangantaka da wanda yake mamacin dangantakan nan ta hanyar ko dan shi ne kai haihuwa ka yayi ko kuma kai ka haife shi ko kuma watan dan uwan shi ne kai kamar shaqiqi wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko li abbi wanda kunka hada uba ɗaya ko kuma li ummi wanda kunka hada uwa kawai ya danganta dai kamar yadda zamu yi cikakken bayani game da kowa yadda gadon zai kasancewa din sannan to shine dangantaka kenan na biyu kuma aure idan mutum ya aure mace to daga nan ita za ta gade shi shi zai gade ta matukar dai ba sun rabu bane kamin wani daga cikin su ya rasu ba to shine ma'ana in bai sake ta ba kenan sannan sai walici na uku kenan shine idan ka yauta bawa ya zama da to durar da ya rasu idan bai da magadi kai zaka gade shi to waɗannan su ne ake cewa watan dalilai na gado shine nasaba da kuma aure da kuma walici ma'ana shine jibinta ya zama kai ne ufan gidan shi sai na hudu da malamai suke cewa ko suna cewa kamar abin da ya shafi baitul mali wato wanda ya rasu kenan shi ko bai da waɗanganan waɗanda za mu ambata nan gaba insha Allah to idan mutum duk bai rasu wato shine aka cewa baitul mali sannan da zai zama can ne za ka yi dukiyar mamaci to Allah ya samu dace Allah mana jagora saboda ka za mu shiga insha Allah malam yake cewa albabul ashir babi na goma fil fara'id a cikin rabon gado wato shine abin da shafi rabo na gado domin kalmar alfardu abinda malamai suke cewa ma'anar shi a takadiru wal qat'u wato a gwargwada abu daidai ma'ana a daddatsa a datsa gutsuri gutsuri ma'ana a ba kowa to shine daddatsa abu hakan shi yake cewa alfardu a loga kenan to kuma a magana lafan gado shi ma abin da ake nufi kenan shine a zo a daddatsa a rarraba abubuwa kowanne wanda yake da nashi haƙƙi ciki wanda Allah ya ambata a alkur'ani din nan ko kuma wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai to shine sai a ba kowa nashi to magana ma'ana fara'idi kenan rabo na gado to shine zamu je da duk ƙarin bayani nan gaba insha Allah shine fil fara'id a cikin rabo na gado sai mala ya fara zana muna waɗanda su ne suke yin gado din kamin kuma a fara bayani game da kowa abin da zai gada din to ga su ne masu yin gado din akwai bangaren maza akwai kuma bangare na mata waɗanda dukkan suna yin gado a sai mala ya ce na farko alwarithuna masu yin gado min rijali daga maza asharatun goma ne na farko sai ce al'ibinu ɗa gwabnuhu da ɗan shi jika kenan wa in safala koda ya yi ƙasa ƙasa ma'ana koda ya ƙasƙanta ma'ana koda jikan jika ne to in dai ba ɗa ko jikan to zai gado din sannan sai mala ya ce wal abu da uba wal jaddu da kaka kaka ma'ana shine wanda ya haifi babanka kenan banda kaka wanda ya haifi mahaifiyarka shi baya ciki yana daga cikin zawal arhami shi baya cikin masu gado amma dai kaka wanda ya haifi uba yana daga ciki shi yake magana wa in ala koda ya ɗaukaka ma'ana koda ya zama baban kakan ne in ba uban ba kakan ko kuma baban kakan kaka ya danganta da ya ta tafiya zuwa sama shine ma'ana wa in ala koda ya ɗaukaka sannan wal akhu da dan uwa mutlaqan sake ma'ana sake ba kaidi ma'ana dan uwa din shine dan uwa shaqiqi wanda kun ka hada uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma dan uwa li abbi wanda kun ka hada uba kawai ko kuma dan uwa li ummi wanda kun ka hada ta mahaifiya kawai da shi to shine ma'anar dan uwa mutlaqan saki ba kaidi shi ma zai gado zamu ji dai karin bayani nan gaba sannan wabn al akhi da dan dan uwa ma'ana shine dan uwan shine wabn al akhi shakiki da dan dan uwa wanda ake uwa dai uba dai awal al abi ko wanda an ka hada uba kawai ma'ana shine dan uwanka wanda wake uwa ku dai uban ku dai da kai da shi to in baya ɗana yana zama madadinka madadin shi zai zai gado dumara sannan ko dan uwa abbi wanda sun ka hada uba kenan dan uwa tan kana da dan uwa wa ko kane to amma shi ba shi ya rasu bayan ka rasu dumara to sannan sai ya zama watan ya bar da wanda ko hada uba da shi ne kawai shi wancan dan naka to dan shi zai zai tsaya matsayin shi wajen gado sai malaci wa in ba'ura ko da ko ya nisanta ya zama wato dan ɗa ko kuma jikan jika ko jika jikoki duk zai zai gada in ba waɗancan na farkon sannan to waɗannan su ne ɗan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi amma ko kuma wanda an ka haɗa uba da shiya ko wanda an ka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda an ka haɗa uba da shiya to shi yake magana to ɗan shi shi ɗan uwan wanda alle ummi wanda an ka haɗa uwa ɗaya shi yana gado amma nan ba ɗan shi ciki ba da ɗanai ba yawwa sannan sai malai ce wal ammu shaqiqu da ɗan uwan uba wanda sun ka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya awalil abi ko wanda sun ka haɗa uba ɗaya da shiya wato shine uwan babanka ko kanin babanka yana gado ga mutum idan mutum bai da game da zai za a ji karin bayani dai game da abubuwan to yana gado shi ma dan uwan uba kenan uwan uba ko kanin uba wanda sun kada uwa ɗaya uba ɗaya awul abi ko wanda sun kada uba kawai shi kuma kaga banda wanda sun kada uwa ɗaya ba da uba ba ko kuma to shine ma sannan gwamnuhu da dan shi shi dan uwan shakiki din ko kuma dan uwan li abi din in ya zama ba shi in kenan shi dan uwan wa in ala ya ce ko da ko ya ɗaukaka ma'ana ko an ta tafiya ɗan ɗan ɗa ne zuwa sama sannan wa zauju da miji wanda yana auren mata in tara shi mana cikin jerin masu gado wa maulan ni'mati da mai jibinta ni'ima wato shine kana da bawa ka ɗewta shi ya zama ɗa to shi kenan zaka gare shi wa huwa al-mu'tiqu shine wanda ya yauce to waɗannan su ne guda goma ɗin da malam yake nufi maza bangaren maza kenan su ne fara mana suwa zan maimaita su da hausa don a kiyaye na farko shine ɗa na biyu ɗan shi jika kenan na uku uba na hudu kaka wanda ya haifi shi uban a na biyar ɗan uwa ko shakiki ko li abi ko li ummi sannan a sai na shida ɗan ɗan uwa shakiki ko kuma li abi sannan sai ɗan uwan uba sannan watan dan uwan uba kenan sannan sai dan shi shi dan uwan uba kaga takwas kenan sannan miji tara kenan sannan majibincin ni'ima wa wanda ya wata bawa kaga goma kenan waɗannan su ne ɗa ɗan ɗa uba kaka ɗan uwa ɗan uwan uba ɗan shi miji a maulan ni'ima waɗanda kamar dai da wanda daga su ne dai guda goma ɗin waɗanda su ne su yi gadon an fahimta ɗa ɗan shi uba kaka ɗan uwa ko shaƙi ko la'abi ko la'ummi kenan an fahimta ɗan uwan uba a ɗan shi miji maulan ni'ima to waɗanda duka dai guda goma ɗin su ne suke yin gado ɗin to sannan sai matan su kuma yanzu malam zai gaya mana duk waɗannan za mu ƙara bayani gare su insha Allah a malam yake cewa su kuma wal waritha to masu gado min da sai daga mata sab'un yace guda bakwai ne su kuma na farko ce al bintu ya ya mace kenan wa bintul ibni da yar da jikanya kenan ma'ana amma ta wajen a ɗanka namiji wato kamar mutum ya rasu a to ɗan shi namiji kuma ya rasu to ya ta in tana nan za ta tsaya matsayin shi ɗan amma ban da ɗaya watan kamar irin mutum yana da ya mace to sai ta yi aure sai ta haihi ɗa ko ya to si waɗancan ba su gado ɗanka dai namiji to ɗana shi ne yake gado ɗin ya ta yi mace kenan shi ne take gado ɗan sannan sai ma ce wa in safalat ko da ta kaskanta ko ma'ana ko an tafiya yar yar yaya har zuwa sama sannan wal ummu da uwa ita ma tana gadon danta wal jaddatu da kaka ita ma tana gadon danta tana gado idan watan uwar ba ta nan kenan wato kaka kaka mace wadda ta haifi mahaifiyar mutum tana gadon shi haka nan mace kaka mace wadda ta haifi a wato to wannan shine ake magana wadda ta haifi baban shi ita ma tana gado da kaka don su matan kaka guda biyu ne kakannin duk suna gado da kakawar ta haifi mahaifiyar mutum da kakawar ta haifi baban mutum duk suna gado kawai shi kakan da bai gado kaka namiji wanda ya haifi mahaifiyar mutum namijin shine ba zai gado ba kawai sannan sai mala yace wa in alat kura ta daukaka ita kakar ma'ana ya zama kamar a ce mahaifiyar kakan mutum ce in ba uwar ba kakat har zuwa sama dai sannan sai malaci wal ukhtu da yar uwa ma'ana yar uwa ko shaqiqiya ko li'abi hadin ya danganta dai wazzawjatu sannan da kuma mata wanda mutum ya aura wa maulatun ni'mati da wata majibinciyar ni'ima wato shine wadda tana da baiwa sai ta yauta baiwar tata ta zama ya ko bawanta to za ta gade su to shine ma'anar maulatun ni'ima din to shine to waɗanda su ne guda bakwai din ya ta tsatso kenan da yar da kaga ta biyu kenan da uwa uku kenan da kaka hudu kenan sannan da uwa biyar kenan da mata shidda kenan da kuma majibincin ni'ima maulatun ni'ima kaga bakwai kenan to waɗannan su ne to sai malai cewa man ada haula'i duk wanda ba waɗannan ba ka abil ummi kamar uban uwa wabnil ukuti da ɗan ‘yar uwa’ fahawa min zawil arhami to su suna daga cikin ma'abuta zumunta la ya rusu shay'an baya gadon komai cikin su waɗanda ka zana wato abin da yake yin shine duk waɗanda ka ji an zana maka din can mazan can guda goma da waɗannan mata guda bakwai to su kaɗai ne an masu yin gado duk wani wanda ba su ba baya daga cikin magadinta shi yasa ba da misali ce kamar uban mahaifiya mahaifiyar ka to babanta kaga zama kakanka kenan namiji amma mahaifiya uwar mahaifiya tana gado ita amma baban mahaifiyarka ba zai gare ka ba kai an fahimta haka nan ɗan ‘yar uwa kana da ‘yar uwa to ɗanta ba zai gare ka ba an gane to haka nan su ma kamar irin wacan shi ne a ɗan wacan ɗan ‘yar uwa kenan da kuma ɗiyar ‘ya wacan ɗiyar ‘ya mace kamar yadda na faɗa da su kenan ko kana da ‘ya mace to ‘yarta ba za ta gare ka ba haka nan ɗa wato ɗan ɗan uwa li ummi dan uwanka wanda kun haɗa uwa ɗaya da shi ya to ɗa ne baya gadon ka sannan haka nan watan dan uwan uba amma wanda uwa ɗaya sun ka haɗa da shi ya shi ma baya gadon ka sannan haka nan watan a dan uwan uwa kamar uwan uwarka ko kuma kanin uwarka shi ma ba zai gade ka ba sannan da kuma yar ammi wato dan uwan a babanka to ya tai ba za ta gade ka ba da yar dan uwa da kuma watan yar watan yar uwar mahaifiyarka kamar yan mahaifiyarka ko kaunin mahaifiyarka ba za ta gade ka ba kai ma an fahimta to wannan shine a a to dai waɗannan da ya takaice misali da sauransu to waɗannan su ne waɗanda amma dai waɗannan da kaji an zana guda goma ɗin nan to su kaɗi ne masu yin gado shi yasa nake tafiyar da karton ɗaya bayan ɗaya don a fahimci wa da abin yake da kyau saboda haka waɗannan su ne masu gado guda goma maza guda kuma watan bakwai mata to waɗannan su ne to saboda haka waɗannan su ne waɗanda suke masu yin gado daga ciki to amma ba wai ana nufin kuma waɗanda ne in sun ka taro gaba ɗaya za su yi gado ba ne a'a ba shi yake nufi ba in duk waɗanda sun ka taro gaba ɗaya da an ka tsana ɗinga ɓangarorin ga daban-daban ga uwaye maza da mata ga kakanni ga kuma ɗiya ga mata ga 'yan uwa ko shaƙiƙe da abai da komi duk sun taru ɗin gaba ɗaya to in duk gasu gaba ɗaya fa to ƙarshe duk zubar da su aka yi a ɗauki wasu ɗaya daga cikin kurum waɗanda za a ɗauka su kaɗai za su yin gado ɗin nan wato shine a a ɗa ko kuma in ce ɗaya dai maza da mata gaba ɗaya za su gade ka sannan uba sannan uwa sannan mata to waɗannan ɗin ga su kaɗai za su gare ka sun zama guda biyar kenan ɗa namiji da ya mace da uba da uwa da mata waɗanda su biyar ɗin ga in duk waɗancan duk ga su gaba ɗaya to in dai ga waɗanda su kudu sun kore waɗancan ɗin gaba ɗaya duk da yake nan gaba shi malam zai mana babi wanda yake magana kan waɗanda suke kore wasu ɗin dama daga gado ɗin don za mu je bayani nan gaba to in duk sun ka taru waɗannan da su kaɗai za su yi gado in duk an zubar da waɗancan baki ɗaya ba ana nufin duk in sun taru gaba ɗaya duk za su haɗu su yi gado bane ba ana nufin da in ba wancan ga wanda zai gado in ba wancan kamar yadda zamu ji nan gaba insha Allah haka nan in mace ce ita ma ta rasu ita ma haka shi ma abun nata shi ma zai kasancewa watan ita ma waɗannan guda biyar su kaɗai za su yi gadon ta da uba da uwa da ɗa da ya da miji in mace ce ta rasu to duk ga waɗancan ɗin gaba ɗaya to waɗanda su kaɗai ne waɗanda za su yi gadon saboda haka in Allah da zamu je dai ƙarin bayani game da waɗannan waɗanda suka kora wasu ɗin in mun haka ga babin da zamu yi wannan karatu ɗin to sannan sai mala ya kawo mana yanzu shi kuma wato babin da zai mana magana shi kuma dangane da waɗanda suke masu yin gadon ma'ana rabon da kowa zai samu cikin wannan masu gado din nan to shi ne mala yake cewa fasulun rabewa alfurudu rabo din nan allati hiya usulu sittatun waɗanda su allati hiya wannan wanda yake sune usulu wanda yake shine usulun asuli to sittatun guda shidda ne ma'ana rabo na asali guda shidda ne wanda su ne zai mana bayani ɗaya bayan ɗaya kuma a samu natsuwa da yanzu ne karatun yake shine wato alfuru da rabo allati wannan da hiya usulun su ne asali to sittatun guda shidda ne na farko ce an nisfu akwai masu cin rabi wato shine wanda akwai wanda shi gado ne rabin dukiya za a bashi wa huwa fardu khamsati yace to shi rabin mutum biyar ne shi wannan ganan rabi din mutum nan biyar ga sunan sai ya ce albintu ya lissulbi ta tsatso mutum yarsa ya baɗya mace ita kaɗai a gare shi to za a raba ne biyu a bata rabi an gane yan kuma daga nan daɗa saura abin da ya rage yan akwai yan wanda za su riga da asibiti shi kenan ko kuma wato baitul mali sannan wa bintul ibni da yar ɗa wato shine sai ya zama a ba ɗa mutum ko da su jikanya ce kawai ya bari yar ɗan shi banda yar ɗiya fa an gane ko ɗiyar kama ce to yarsa ita ba za ta ba ta ciki amma da yadda ɗan ɗanka namiji ya haifa shi yake nufi to shine a albintu sulbi a ta tsatso albintu sulbi a ta tsatso wa bintul ibn da yar ɗa kaga biyu kenan inda adami ha amma nan gwan rashin ita yar in ya zama ba ka da ɗa ne sannan ita wa ɗiyar ta ɗan take gado an fahimta amma in ga yar ta tsatso kuma shi kenan sannan wal ukhtu da yar uwa lil'abi wadda an ka haɗa uba wal ummi da uwa ma'ana wadda take shakikiya kenan kun haɗa uwa kuɗai uba uban kuɗai to ita ma in ka rasu baka da wani magadi sai ita rabin dukiya za a bata shine wal ukhtu da uwa lil'abi wadda an ka haɗa uba wal ummi da uwa kaga uku kenan sannan wal abi haka nan da uwa wadda an ka haɗa uba kawai inda adami ha nan gun rashin ita wadda an ka haɗa uwa da uba din to ita kuma wadda an ka haɗa uba sai ta yi gadon sai a bata rabi hudu kenan wa zauji sannan da miji ma adamil hajibi tare da rashin mai sha maka cewa ma'ana sai ya zama shi miji ita matar da ta rasu ba ta da ɗa to shi ma kashi watan biyu za a raba a bashi rabi in ta zama ba ta da ɗa ko namiji ko mace amma in mace ta rasu tabbat ɗa ko namiji ne ko mace to ba ba biyu za a bashi ba kashi ɗaya bisa hudu za a bashi kuma malamai suna cewa isa wannan ɗan na ita wannan matar ba sai wanda sun ka haihe shi tare da wannan mijin ba ko da wani wuri ne ta yi auren ta haihe wancan dan to matuƙa yana nan ko da ta rasu ta bashi to shi yanzu uba ba zai samu wannan rabi din ba sai dai a bashi ɗaya bisa hudu kuma aka ce kai malamai suka ce dan ko da na zina ne ko ko zina ce ta yi ta haife shi tunda shi zai gaji ta kucin shi dan na zina yana gadon uwa ta yi uba ne a baya gado da ba amma yana gadon mahaifiya ta saboda haka ko da dan na zina ne ta bari to shi ya kada wannan uban ba zai ci rabi ba sai dai ya samu ɗaya bisa hudu to shi yasa ce inda watan watan wazoji da miji ma adamil hajibi amma tare da rashin mai kare shi din mai sha maka cewa to waɗannan su ne masu cin rabi ga su su ne faɗi guda biyar din ya ta tsatso da yar ɗa in ba ya din ta tsatso din da yar uwa wadda an kaɗa uwa ɗaya uba ɗaya in ba sannan kuma da kuma wadda an ka hada uba idan ba wadda take an hada uwa da uba din da ita sannan miji su ne guda biyar ta farko ya wadda ka haifa ta tsatsu ta biyu yar da in ba ɗaya ta tsatsu ta uku ya uwa wadda an ka hada uwa ɗaya uba ɗaya ta hudu wadda an ka hada uba kawai in ba wadda an ka hada uwa ɗaya da uba ɗaya din da ita sannan sai na biyar shine miji waɗanda su ne masu cin rabi sannan sai mala ya ce kuma war rubu'u sannan da kuma kashi ɗaya bisa hudu shi kuma kashi ɗaya bisa hudu shi ne rubu kashi ɗaya bisa hudu shi ko fardu zauji shi ne rabin miji ma'awajudil hajibi tare da samun mai shamakewa wato shi ne in ya zama miji mata shi ta rasu amma tana da ɗa ko ɗaya mace to shi kenan malaki a bashi rabi to yanzu ɗaya bisa hudu ne za a bashi sannan sai mala ya ce a wazzaujati da mata mata ɗaya kenan awaz zaujati ko mata da yawa ma'ana biyu ko uku ko hudu kenan ma a faƙaɗi tare da rashin mai sha makewa ɗin ma'ana sai ya zama namiji ya rasu ya bar matar shi ko ɗaya ce ko biyu ce ko uku ce ko hudu ne to kuma bai da ɗa ko ɗaya to nan za a raba hudu ne su waɗannan matan sai a ba su kashi ɗaya sai su raba da su duka in ma mata ɗaya ce har yanzu ita ma in ta rasu kashi ɗayan in an ka raba watan an ka raba hudu za a bata ɗaya ne ita kaɗai ɗin in kuma su da yawa ne dai shi za a ba su raba ba za a ƙara masu ba wannan shi ne kuma nan kamar da mun ka magana ita koda mace ce ta rasu ha yanda ake rabon namiji haka ake rabon mace ma'ana kamar ana rabon namiji biyu rabon namiji biyu namiji biyu ana bashi rabon mace biyu to haka ko mace ce ta rasu ta gado ita ma in tabba yaya shi ma namiji ana bashi rabon mace biyu ne fa da yawa wasu suna yin abin da ba daidai ba sai a ce wai in mace ce wai ta rasu wai ba za a in za a yi rabo duk ɗaya aka raba da maza da mata gaba ɗaya sun da mace ce ta gado ba haka bane da mazan da matan gaba ɗaya duk ɗaya ne ko mace ce ta rasu ta gado cikin magadan nata akwai maza da mata to namiji rabon mace biyu gare shi sannan a to wannan shine abin da malaika magana na watan a a rubu'i din an gane su su ne masu ci ne wato miji yan akwai in tana da ɗa ita matar da tarbari sannan mata ko mata da yawa idan ba shi mijin da ya rasu bai da ya ko ɗa to waɗangana ne in yana ɗa namiji ko ya mace to yanzu sumuni za a ba su ba ainihin watan kashi hudu ɗaya bisa hudu ba sannan sai wasumunu sai malanci shi kuma kashi ɗaya bisa takwas fardu zaujati shi ne rabin mace mata ma'ana ta aure awul zaujati ko mata da yawa ma'ana in ya zama mata biyu ce ko uku ko hudu ma'a wujudil hajibi tare da samun mai shama kewa shi kuma kaga watan rabon mutum guda ne kacal su ne waɗanga matan ko mata ɗaya ko biyu in ma su da yawa ne ko su hudu da ne ne to idan namiji ya rasu ya basu to inda yana da ɗa namiji ko ya mace to za a raba takwas ne a basu kashi guda su raba in kuma guda ce dai har yanzu dai takwas ne an karba dai gudan shi za a baci dai wannan kenan sannan sai wa thuluthani kashi biyu bisa uku shi kuma ya ce fardu kulli thnaini rabon dukkan biyu ne fasa'idan ko abin da yafi haka wanda tastahiqu idahunna dayan su tana cancanta idan farajat in ta kade ta annisfa rabi ma'ana shine kashi biyu bisa uku shi kuma rabo ne na mata guda biyu waɗanda in ɗayan su ce rabi za a bata amma tunda sun zama su biyu to sai a raba uku ɗayan ka raba uku sai a ba su kashi biyu waɗannan mutane kuma su ne waɗanda ake ma ina haka ɗin wato kamar mutum ya sai ya'ya biyu mata bai da namiji mata ne kawai su kaɗai ya'ya guda biyu to za a raba uku ne a ba su kashi ɗaya an gane ko fiye da biyu ne da bakin da biyu zuwa sama inda mata ne amma in akwai namiji ciki kuma shi kenan daɗa duk duka za su ɗauka gaba ɗaya su raba namiji raba mace biyu amma in ya zama mutum mata ɗaya ne bari ya'ya ne da bakin biyu zuwa sama ko su nawa ne to kashi uku dai za a rabawa sai a ba su kashi biyu kawai sannan da kuma 'ya'yan ‘ya'ya biyu mata na ɗa kamar jikoki kenan mata guda biyu wanda su kaɗai mutum ya bari shi ma haka ake ba su ɗin an gane ko kuma ‘yan uwa biyu an fahimta ko da biyu ɗin an fahimta mata ko shaƙiƙai ne ko kuma li'abbai ne to inda mata ne su ma kashi biyu bisa uku za a ba su na abin da abin da an kai ɗin ya zama su mutum ya bari kawai to waɗannan su ne yake nufi da watan a solosani kashi biyu bisa uku shine fardu kulli sunaini rabon dukkan biyu fasa'iran ko abin da ya fi haka nan mata kenan ta ta haɓo ya dahunna wanda ɗayansu tana cancanta idan fara zata idan ta kaɗe ta idan ta kaɗe ta annisba tana cancantar rabi sannan sai malai ce wa sulusu sannan kashi ɗaya bisa uku shi kuma fardul ummi rabo ne na uwa ma'a faƙadil hajibi tare da rashin mai karewa mai yana mai shamakewa wato shine uwa mace idan ɗanta ya rasu amma kuma ba, ba wani wanda zai kare ta kamar shine ɗa an gane ko kuma mahaifi a wato shine mutum ya rasu ya ba ita wannan ne a ita ita watan mahaifiya to ko da mutum ya rasu sai ya batta ba ya da ɗa amma to tunda ba ya da ɗa to shikenan to nan wajen kaga za ta ci kashi ɗaya bisa uku shine ma na sulusi din amma akwai mai wanda zai hana ta shi din to shikenan ba za ta ba za ta gari sulusi din ba to wannan shine a to shine watan al'ummu ma afaqadil hajibi ma uwa tare da watan rashin wanda zai zai shafe zai sha makita to ita tana ita adda sulusi din a shine sai ya ce min waladil ummi daga watan min walidal ummi daga ƴaƴan uwa ma'ana shine okay nam yace wal isnaini ko nam wal isnaini sannan yace da kuma ƴan uwa biyu fasa'idan ko abin da yafi haka min walidal ummi daga cikin ƴaƴan uwa ma'ana waɗanda sun ka hada uwa kawai ba su hada uba ba amma uwa ce kawai sun ka hada to su ma watan suna gadon ɗaya bisa uku ne in ya zama su kaɗai ne ma kano kuma duk yadda suka kasance ma'ana shi ne sai ya zama mutum da ya rasu bai ba kowa ba sai yan uwa waɗanda uwa ɗaya sun haɗa da shi ya an gane da bakin biyu zuwa sama an fahimta to duk yadda suke ko maza ne kawai ko mata ne ko ko a'a da maza da mata ne gaba ɗaya to da bakin dai biyu abin da ya sama su abin da araban su kawai kashi ɗaya ne bisa uku shikenan ko maza ne ko mata ne ko da mazan da matan ne inda mazan da matan ne sunan wajen ba ma ba lizzakar misal hadil unsa ne sunan ne a'a abin da sunan ne kowanne daga cikin su watan za a raba kashi ɗaya an raba kashi uku a wasu kashi ɗaya su tai su raba ne kawai kuma daidai za a raba da namiji da mace gaba ɗaya shi haka gadon waɗanda an ka haɗa uwa kawai da su yake amma waɗanda an ka inda aka lizzakar misal hazil unsa yani shine wanda an ka hada da uwa da uba gaba ɗaya ko kuma wanda an ka hada uba kawai amma wanda an ka hada uwa ɗai to su haka rabin su yake kasancewa a to wannan su ne kaga shi kuma watan sulusi shi kuma rabin mutum biyu ne kenan ko wato shine a uwa in ba wanda zai kare ta kamar ɗa kenan ko ɗan ko ɗan shi sannan sai mutum biyu daga cikin ɗan uwa wanda an ka hada uwa kurum ko maza ne ko mata ne su waje to su ne waɗannan ne dukiyar sannan sai malaya ce wasu dusu sannan kashi ɗaya bisa shidda fardu saba'atin shi kuma rabin mutum bakwai ne shi kuma mutane da guda bakwai su ake ba kashi ɗaya bisa shidda na farko sai ce al'abe uba ma'a wujudi hajibi tare da samun mai sha makewa wato shine ɗa an gane ko ɗan ɗa ma'ana jika kenan to in dai ba in akwai shi to shi uba na abin da zai ci kashi ɗaya bisa shida zai ci sannan wal ummi da uwa ma'a wujudil hajibi tare da samun mai sha makewa shine ɗa ko ɗan shi ɗin shi ma sannan a a sannan sai malai ce wal jaddace da kaka izan fara da irin ta kaɗaita ma'ana mahaifiyar baban mutum an gane ko kuma mahaifiyar uwatai to shi ne ma'anar wajen zai kaka izan fara da in ta kaɗe ita ma kashi ɗaya bisa shida ake bata ko kuma auka na ma'aha ukura ko kuma akwai wata tare da ita ma'ana wata kakar kenan tun da kaga dama kakannin matan guda biyu ne ko da mun ya mun faɗa mahaifiyar watan wadda ta haifi baban mutum tana gadon shi wadda ta haifi mahaifiyar mutum ita ma tana gadon shi kamar yadda mun kai magana to in ya zama ɗaya ce daga cikinsu to ɗaya bisa shida za ta gada in kuma su biyu ɗin daidai ɗaya bisa shida in ya zama su kaɗai ne to shi za a ba su saraba ɗin in za su yi tarayya da shiya shi yasa ya ce waljaddata da kaka idan farja idan ta kaɗai ta auka na ma'aka ukura ko kuma tare da ita akwai wata to shari ko da za ta yin tarayya da ita to shi ma dai sai a ba su ɗaya bisa shida sai su raba sannan wal wahidati da kuma ɗaya fa aka ko fiye da ɗaya min banatil ibni daga ƴaƴa mata na ɗa wato ‘ya'yan mata ɗaya da bakin ɗaya zuwa sama in ya zama jikanya kenan dai a takaice ya zama mata ne kawai su ma ɗaya bisa shidda ne za a basu to ya ce iza ka na huna ka bintu sulbi amma idan ya kasance akwai ‘yar tsatso a ciki yawwa sai ya zama wannan ‘ya ce mace mutum ya bari ko kuma wata ‘yar jikanya da kaso in ce mace mutum ya bari diyar dan shi kenan mace amma kuma akwai yana da ya guda ta tsatsu kuma da shi kuma ya haifa to ita wannan ne wannan jikanyar to ɗaya bisa shidda ne za a bata sannan wal ukhti da ƴa uwa lil abi wanda an ka hada uba ita kuma ita kuma an ka same ta ita ma uwa daya fa aka sara ko fiye da dayan ita ma ɗaya bisa shidda aka bata amma ma'a wujudil ukhti shaqiqati tare da samun ƴar uwa shaqiqiya ma'ana in ya zama akwai ƴar uwa wadda an ka hada a uwa shaqiqiya wadda sun ka wadda an ka hada watan wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya sannan kuma sai ga uwa wadda an ka haɗa uba kawai to a nan wurin ita uwa wadda an ka haɗa uba da ita ɗaya bisa shida za ta ci in dai akwai uwa wadda an ka haɗa ita kuma uwa ɗaya da uba ɗaya kenan wannan kenan amma aka ce su kuma in shaƙiƙan sun zamo fiye da ɗaya ne to ita kuma wannan wadda Allah abiyar to sun kore ta su waɗannan waɗanda an ka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya su ne saboda ba ta gado shi yasa da mako can shi wanda an ka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ya fi ƙarfi cikin gado in dai gashi in ɗaya biyu ne ko kuma a'a watan ɗa ne guda namiji ciki to duk ya kori su ne a bai da al'ummai gaba ɗaya wannan shi ne saboda haka babu komi ga su waɗannan li'abban ya zama sun kai biyu zuwa sama su watan yan uwan shakike din sai in ya zama su waɗannan yan uwan li'abban akwai namiji cikin su sai ya zama wannan ne an samu ƴaƴa biyu mata shakikai biyu mata yan uwa biyu kenan uwa ɗaya uba ɗaya wanda an mata amma kuma sai aka samu ga kuma li'abbai su kuma uba ɗaya wanda aka gama da su amma sai da cikin su akwai namiji su ku waɗancan shakikan babu namiji ciki to nan ne ya an ka raba abinda su waɗancan shakikan sun ka ɗauka to su waɗangan ƴan uwan li'abban tunda akwai namiji sai su yi gado shi yake cimar asibiti shi wannan namijin shi zai sa wata ai wannan asibiti din sai su sai su gari abin da ya rage kenan wannan shine a sannan sai malai ce wal wahidi haka nan da ɗaya min waladil ummi daga dan uwa zakaran namiji wato shine wanda kun ka hada uwa ɗaya da shiya namiji to shi ma ɗaya mai shidda ake bashi au unsa ko kuma mace ce ita ma dai haka aka yi ne sannan wal jaddi da kaka ma'al waladi tare da ɗa in ya zama ga ɗa kuma akwai kaka to shi ma kakan zai ci ɗaya bisa shidda ne au waladil ibni ko kuma ɗan ɗa ma'ana sai ya zama ga kaka ga jika kenan an fahimta to shi yake magana to wato wannan shine ko da ko jika ruwan da akwai reto shi wannan kakan abin da zai ci watan ɗaya bisa shida zai ci to waɗannan ne su ne waɗanda ainihin suke waɗanda abin da ake rabawa da shiya kuma bayan wannan wato shi ne wannan garaban wanda zaka ji su malamai suna suna buga waɗanda suke ce haba da baza shi ne zaka ji suna faɗa haka nan suna cewa haba da baza wanda suna cewa shi wannan haɗin abin da yake nufi da shi watan masu cin rabu an nisfu ne masu cin rabi ne su ne guda biyar kamar da muka ambace su ya ta tsatso da kuma yar ɗaji kanya kenan da yar uwa shaƙiƙiya wadda an ka haɗa uwa da uba ɗaya da kuma yar uwa la'abiya wadda an ka haɗa watan uwa da uba in wadda an ka haɗa uba kawai da ita sannan da miji kaga su ne guda biyar to shi ne muka ambata to shi ne suka cewa wannan ha ɗin yana ishara ne zuwa ga waɗannan guda biyar ɗin masu cin rabi sannan sun ka ce ba shi kuma shi kuma yana ishara ne zuwa ga masu cin watan a rubu'i shi ne su kuma suka cewa masu cin rubu'i dinnan su biyu ne miji in akwai ɗa kenan in mace tana da ɗa ko ɗan ta haifa tare da shi ko kuma wanda ta haifa wani wuri kuma ɗan ko na zina ne a gare tun da ita yana gadon ta to dai ɗaya bisa hudu shi uban nan mijin zai samu ko kuma ya zama tare da ɗa ne na ɗa ma'ana jika kenan a kaga wannan kenan sannan da mata ita ma idan ya zama shi mijin baya da ɗa ko kuma jika to shi ma kaga zai ce to shi ne suka ce shi ne wannan baɗin rabon waɗannan mutanen ne masu cin rubu'i miji in akwai ɗa kenan da mata in ba ɗa an gane mutum biyu kenan sannan sai alif shi kuma ko haba wannan alifin ɗin da an kaja suka ce shi kuma yana ishara ne watan zuwa ga masu cin sumuni su ne mata ɗaya ko mata da yawa in ya zama mutum yaro sai ya bar mata matan aure amma kuma sai ya zama yana da ɗa namiji ko mace ne ɗan to ɗaya bisa takwas za a ba su sai su raba da su duka in kuma ɗaya ce ita ma sai a bata ɗaya dai daga cikin takwas ɗin da shine su kaɗai ne su kuma kacin su muni ɗin to shine wannan alifun ɗin sannan da haba da ko wannan da ɗin shi kuma dalun ɗin shi kuma suka ce watan masu cin sulusaini ne kashi biyu bisa uku su kuma su ne guda hudu kamar da muka ambata ya biyu na tsatso in mutum yana da ya'ya guda biyu na tsatso shi ake ba su da kuma watan ya'ya biyu na ɗa jikoki kenan mata guda biyu sannan kaga biyu kenan sannan na uku sai shaƙiƙai yan uwa biyu mata wanda an kaɗa uwa ɗaya uba ɗaya sannan na hudu su ne watan yan uwa guda biyu mata waɗanda an ka haɗa uba kawai da su ba to waɗanda su kuma su ne wannan suka ce wannan dalon ɗin abin da yake ishara kenan ba kuma ko ha ba da ba wannan ba da shi kuma suka ce shi kuma na mutum biyu ne shi kuma yana ishara shi kuma zuwa ga watan sulusi wato kashi ɗaya bisa uku shi ne waɗannan masu cin sulusi nan su ne uwa tana gadon wannan ɗaya bisa uku ne idan watan ba ɗa ko jika kenan ko kuma ‘yan uwa guda biyu in ba su an gane sannan na biyu sai ‘yan uwa waɗanda an haɗa uwa kawai da su ba su ma kaga suna cin kashi ɗaya bisa uku idan mutum baya da ɗa baya da jika kuma baya da uba baya da kaka wanda ya haifi watan wanda ya haifi baban mutum kenan duk ba shi to waɗannan su ne su kuma wannan suka ce wannan daɗi wannan baɗi abin da ke ba da ba to wannan ba ɗin shine na waɗannan mutane guda biyu ɗin uwa in ba wasu ya'ya ko kuma yan uwa li'ummai wanda an kaɗa uwa sannan suka ce zayyun wannan ɗin haba da baza wannan zayyun ɗin na ƙarshe suka ce shi kuma rabo ne wanda yake ishara zuwa ga watan sudusi wato shine mutanen nan guda bakwai ɗin nan ko da muka ce uwa tana gano ɗaya bisa shidda idan aka samu ɗa ko ɗan ɗa jika kenan ko kuma yan uwa guda biyu an fahimta sannan da kaka ko ita ma tana daga cikin masu ɗaukar sudusi idan ba uwa kenan yan uwa tana nan kuma shi kenan ta kori kakat sannan uba shi ma yana garin ɗaya bisa shidda idan akwai ɗa ga wanda ya rasu ɗin ya bari ko kuma jika an gane a to shi ne watan uba kenan sannan sai kaka shi ma yana garin ɗaya bisa shidda idan ya zama ba ɗa ko kuma jika an gane kuma kuma uban ba yana yara su sai ya zama kakan ɗaya ne ba wato kaka kenan wanda ya haifi baban mutum sannan sai yar uwa li'abbiya wato shine wanda an ka hada uba da ita ita ma tana gano ɗaya bisa shidda idan akwai yar uwa shakikiya kenan yawwa sannan haka nan watan yar ɗa wato shine yar ɗa ita ma tana gano ɗaya bisa shidda idan akwai ya ta tsatso kenan ɗaya idan akwai ya guda ta tsatso to ita tana garar ɗaya bisa shida ne ita watan wannan to waɗanga su ne guda shida su ne wannan wanda malamai suke cewa haba da baza ɗin nan ne to shi ne suke magana suke ishara zuwa gare shi to suke fassara to kaga duka dai bayanin da yawan can ne wanda mun yi duk da shi ne to wannan kenan sannan fasalin daga malam zai mana magana dangane da waɗanda suke su kuma masu gado da asibci ma'ana shine gado da asibci shine wanda idan ya kaɗai da shi kaɗai zai dauki dukiyar ne baki dan ya zama an rasu shi kadai an bari ba wani in ba shi ba shi kadai ne to shine malai yake cewa faslun rabewa idan fara da al'abu idan uba ya kadaita awil jaddu ko kaka awil ibnu ko da aw ibnuhu ko dan shi akhadha al mala ya riki dukiyar jami'ahu baki dayan shi ma'ana shine mutun ya rasu sai ya bar uba kawai baban shi daya bari bai ba kowa ba bai da kowa sai shi shi kadai shikenan baban sai ya gaji dukiyar baki daya gaba daya ko kuma mutum ya rasu ya bar kaka wanda ya haifi baba ne kenan to shi ma ba ya da kowa kuma in ba shi ba shi ma sai ya riki duke tashi gaba daya amma banda haka kaka kamar da karatu ya gabata banda kaka ma'ana shine uba wanda ya haifi mahaifiyar mutum banda shi ba uba dai wanda ya haifi baban mutum shi shi yake gado amma can kamar yadda muka faɗa uwa wadda ta haifi mahaifiyar mutum ita tana gado an gane amma uba wanda ya haifi mahaifiyar mutum shi ba zai gade shi ba to wannan nan yana magana ga kaka din wanda ya haifi baban mutum to in ya zama shi kadai mutum ya bari duniya sai ga duke tashi gaba daya awal ibnu ko kuma da mutum ya rasu ko da ya rasu da ne kawai ya bari namiji shi kadai guda sai ga duke tashi baki daya awal ibnu ko kuma dan shi ma'ana jika kenan sai ya zama mutum ko da ya rasu jika ne kawai ya bari bai kowa ba kuma namiji to shi ma sai ya gadi dukiyar baki daya to shine akhadha al-mala jami'ahu sannan sai malaci wal ithnani mutum biyu min al-ikhwati daga yan uwa maza fasa'idan ko abin da ya fi haka nan ma'ana ko fiye da biyu din su kuma ya kasi muna ko suna raba ita wannan dukiyar ne bisau ya ce daidai saboda haka idan ya zama an kaba yan uwa mutum ko da ya rasu ya bar yan uwa yanne ko kanne maza amma su biyu shikenan za su raba ne daidai an fahimta za su raba daidai shikenan kuma na ana magana yan uwa amma da ake magana wato shakikai kenan waɗanda uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya su ake magana to wannan kenan mun gyara mun karatu mu da gabata an ji su yan uwa waɗanda an ka hada uwa da su kawai ba su canye dukiya gaba ɗaya su to wannan shine to amma su yan waɗanda aka suke shakikai ne ko li abbai ne mutum su kadai ya bari bai da wani bagadi to dukkan gaba ɗaya za su gaji dukiyar baki ɗaya sannan sai mana ce amma wa iza jitama aminuhum zukurun idan maza sun ka hadu daga cikin su wa inasun da mata fa ya kasimunahu sai su raba ita dukiyar din nan lizzakari mislu hazzil unsayni ga namiji rabon mace biyu wato sai ya zama yan uwan da mutum ya bari da maza da mata ne su shakikan ko ko kuma lawatan li'abban sai ya zama maza da mata ne mutum ya bari to shikenan za su raba dukiyar ne daidai an fahimta za su raba ne daidai afwan in maza da mata ne za su raba ne lizzakari misul hadzil unsayni dun namiji yana da rabon mace biyu haka za su yi waɗancan ne ummai ne waɗanda uwa sun ka haɗa ga nasu rabo su in sun kashi irin nasu rabo in zama inda suka gado ne to shi ne suke raba su daidai da maza da mata amma waɗanda sun ka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya to su lizzakari misul hadzil unsayni ake yi ga namiji rabon mace biyu ake yi gare su sannan sai ma ce wayar su bitta asibi kullu zakarin dukkan namiji yana yin gado da asibci yudili bi nafsihi wanda yake kusanta da kai ne ga mamaci din wato shine kamar uba da kuma ɗa kaga suna kusanta da mamaci ne da kansu aw bi zakarin ko kuma suna kusanta da shi da wani namiji wato shine kamar kaka haka kaga ai shi kaka shi ya haifi uban mutum kenan kaga yana kusanta ne da wani namiji kenan to wannan shine to shi ne yake cewa suna yin gado waɗannan ɗin da asibci ɗin sai ce kuma wa ma'anar ta asibi abinda an ma'anar asibci ɗin nan an na man yarisu bihi cewa duk wanda yake yin gado da shi asibci ɗin yasta gari ku jami'i almali yana nutsar da dukkan dukiyar ma'ana yana ɗaukar dukiya gaba ɗaya in ya zama shi kaɗai ne ba kowa idan fara da yawa idan ya kaɗai ta sannan sai ce wa yasta haƙƙul baƙiya yana cancantar saura ba da zawai sihami bayan ma'abuta rabu in kana ma'ahu zu sihamin idan akwai wasu ma'abuta rabo din tare da shi mana in ya zama akwai wasu masu rabo to shi asibi shine sai a yi an ka yi duk abin da an ka rage shi sai dauka to wannan shine kuma wannan shi fasali din na asibci kenan sannan a takaice wato shi wannan kamar yadda na faɗa shi rabon nan duka dama Allah ne madaukin sarki ya yi shi a cikin alkur'ani to kuma yadda ubangiji madaukin sarki ya raba shi alkur'ani din nan wato duka ayoyi ne waɗanda suna na a cikin wato suratul nisa'i wanda yana da kyau domin to a haɗa su wanda mutum zai ƙara fahimta karatun tun da kusan kama ƙara maimai ga wannan karatun da mun kai din yana da kyau mu karanta ayoyin domin a san su wanda su waɗannan malamai da suka yi wannan bayanai duka a cikin littattafai nasu na rabon nan na gado wani a bashi kaza wani a bashi kaza din nan to a cikin waɗannan ayoyin ne sun ka watan fahimto shi din kamar yadda aka sani a cikin sotun nisa'i ne ayoyi waɗanda Allah madauki suke magana na rabon gadon da farko dai Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin suratul nisa'i yana cewa bismillahir rahmanir rahim lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruda wanda Allah wannan shine a cikin wannan aya ta suratul nisa'i aya ta bakwai sannan in muka je kuma can ga aya ta goma sha ɗaya sai kuma Allah madauki sarki na faɗa cewa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayni fa in kunna nisa'an fawqa sanatayni falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulusu fa in kana lahu ikhwatun fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudusu min ba'd wasiyatin yusi biha aw daynin آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله عليم حكيم sannan Allah madaukakin shi bar cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw daynin ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم sai kuma can watan waccan aya ita kuma ta ƙarshen watan suratul nisa'i din har yanzu waɗannan ayoyi ne waɗanda nan farko farkon suratul nisa'in sannan sai can waccan aya ta ƙarshe a cikin suratul nisa'i ita ma sai gashi Allah yake faɗa a yastabtunaka qulillahu yubtikum fil kalala in imru'um halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha waladun fa in kanata fa in kanata sanataini falahuma thuluthani mimma taraka wa in kanu ikhwatan رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم to waɗannan ayoyi su ne waɗanda suke zo suka zo a cikin alkur'ani a cikin wannan sura mai girma socin nisa'i wadda take bayani game da ainihin wato wannan rabo na gado din ɗaya bayan ɗaya din waɗanda mun ka ambata ga yanzu amma bari mu koma sai a fassara da a ƙara fahimtar abun ba mun ji halkan ne da tsawo saboda don a game bayanin na su waɗannan magana ɗin wadda ainihin masu saurari za su rika za su hika da fahimtar abun a to aya ta farko da muka karanto shine a cikin wannan sura ta suratul nisa'i wato shine aya da take magana kan tabbatar da gado din wanda an sani wato su a lokacin baya jahiliya su mata su kansu ma in sun ka idan mijin su ya rasu to idan ya mutu su kansu gadi su akai su ba ba magana alaba gado su bane a su ma kansu gadi su akai su ma sun zama gado to amma musulunci saboda adalci shi kuma da zaka yace ko alama daga yau ba magana gane mata su ma ma sai an raba an ba su gado shi yasa zaka ga waɗanda suke ta kokarin nuna cewa musulunci wai yayi ba daidai ba ya ce mace a bata rabon watan namiji bu sai suna nuna cewa ai kamar an yi ba daidai ba a'a to in banda wauta irin nasu ai kaga ba haka bane saboda shi matan musulunci shi da yazo ma ya isku matan ba ba ma ba su gado gaba daya su kan su gade su akai shikenan da mutum ya rasu magara ne sai dai su gade har matan nashi ba magana su ba su gado mutu amma musulunci ce a sai an ba su saboda haka wannan shi ne wanda aya take tabbatar mana Allah ke ce mana a lirrijali nasibun maza suna da rabo min mata rakal walida ne daga abin da mahaifansu sun ka bari wal aqrabu da makusantan su ƴan uwansu kenan wanda sun karsu kaga maza kenan sannan ma da ce walin nisa'i nasibun su ma mata suna da rabo min mata rakal walida ne daga abin da iyaye sun ka bari wal aqrabu da makusanta ɗan uwa kenan mimma qalla minhu daga abin da ya karamta daga shi wannan abin na dukiya au kasur ko yayyawa ta ma'ana ko mai yawa ne ko dan kadan ne suna da rabo Allah ce nasiban rabo ne wanda yake mafarudan abin yankawa haka Allah madaukakin sarki yayyanka lalle ayi wannan rabon gado din ga waɗanda gabe to bayan an yi wannan shimfiɗa sai kuma Allah madaukakin sarki ya mana bayanin can filla filla wato yanda abin zai kasance waɗannan su masu rabo din kowa irin abin da za a bashi to shine wannan ita ce kaga aya ta bakwai a cikin wannan sura ta suratul nisa'i to waccan aya ta gaba ita ce aya ta goma sha ɗaya ita kuma sai Allah madauki kike cewa yusikumullahu Allah yana umarnin ku saboda kalmar wasiya ana cewa wanda zai mutu shi ke yin wasiya to shi Allah madauki zaki yana nan saboda haka sai dai a ce yana bada umarni shine yusikumullahu Allah yana bada yana maka umarni fi auladikum a cikin ƴaƴanku shine in za a yi rabo sai ya ce lizzakari mislu hazzil unsayni ga namiji yana da rabon mace biyu saboda haka idan namiji za a yi rabon gado ga kamar mutum ya rasu ya bar yaya ga maza ga mata to in za a yi rabon nan namiji shi rabon mace biyu za a bashi saboda in ka kula shi kai da wani ya ce kaga duk kusan abin yana iya karewa bisa ga ainihin su yan matan tunda kaga yanzu idan shi namijin nan aka raba wannan aka bashi biyu bisa aka raba biyu aka bashi kashi biyu ta dauki kashi daya ita kashi aure za ta yi in ta yi aure mijinta shi ya dauke da nauyinta da komai shi ka ciyar da shi kamar da sura sauran abubuwa kaga in ka kula shi ko namiji yana dauke da nauyi in wata hidima ta ta taso shi dan wannan hayan zo gare shi za ta dawowa wannan rabon da ya kaga sauran gudan kaga dai tare da ita za a canyewa kuma Allah ya kiyaye idan sun karbu da mijin nata kuma kaga karshe ai gidan dan uwan da za ta sake dawowa har yanzu to shi ka gani an kadiba ba wani abun gani an kai ba a shi ubangiji madaukin sarki duk abin da yake alkhairi mafi zama daidai yafi kowa sanin shi saboda haka shi sa tsara haka kuma ga ka'ida ta ta wata lamari in Allah ya ci ga yadda za a yi ko baka san hikimar ba kawai dole kai ba ruwanka da sai ka san mi addalilin Allah ya ce ai kaza wannan ba dole bane tunda dai Allah madauki zaki ne ce ayi shikenan to balle kaga abubuwan gafi da suke to shine Allah ya ce la zakara misal hazil unsayni namiji shi yana da rabon mace biyu sai ya ce amma fa in kunna nisa'an su ƴaƴan sun kasance mata ne kawai ma'ana mutum bai da ƴaƴa da maza wancan kaga da farko ana nufin maza da mata to sai ya zama sai Allah ce fa in kunna nisa in sun kasance mata ne kawai su ƴaƴan da mutum ya bari fa uqatna ta ne sama da biyu ma'ana sai ya zama ƴaƴa kawai ka bari mata guda biyu ba na miji ciki da bakin biyu zuwa sama ko uku ne ko hudu ne ko biyar ne ya danganta dai to sai Allah ce fala hunna sulusa ma taraka fala hunna sulusa ma taraka suna da kashi biyu bisa uku na abin da ya bari ba ka sai a raba uku a ba su kashi biyu in ya zama mata ne kaga dai duk karatun da muka yi ne can bayana a cikin ayat sai a kasa uku a ba su kashi biyu sai sun ka zama watan watan yan uwa ne mata kawai an fahimta a wannan shine a sannan sai ba na ci gaba da cewa to wannan shine a sannan sai malam ya ce bayan wannan kuma wa in kanat wahidatan amma in ta kasance ɗaya ce ma'ana sai ya zama ita wata ita wannan yar da an ka bari ɗaya ce ba biyu ba ce ita kaɗai a gare shi ya guda sai ce to fala han nisfu to tana da rabi saboda haka ita rabi an gano ta iya zama watan ita kaɗai an ka bari kaga kamar yadda muka faɗa can farko kenan ko kaga akwai masu gado da asibiti abin da ta raga din shi kenan sai su gada ko kuma bai mali in ba su sannan sai malam ya ce wale abawaihi su kuma kaga na an faɗa mana rabon ƴaƴa yanzu kenan ƴaƴa da maza da mata an faɗa mana za a musu namiji yana da rabon mace biyu in kuma mata ɗaya ne an ka bari kuma an faɗa mana su kuma watan za su raba kashi uku su ɗauki kashi biyu in mata ne da bakin biyu zuwa sama in kuma gwada ce ita kaɗai sai a bata watan rabi kaga kenan shi namiji ba sai an bata ba tunda an faɗa ko talle zakai suna jin sai ne ko kaga in ɗa ne guda namiji mutum ya bari shi kaɗai shi kenan ba ya da kowa sai mata kawai shikenan an bata garin ta duk sauran abin da nan shi dan shi kadai da zai kwashe shikenan a sannan sai mala yace sai ubangiji madaukakin sarki ci gaba da cewa a wala abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus ga iyaye ne su kuma kowanne ɗaya daga cikin su yana da kashi ɗaya bisa shidda mimma taraka daga abin da shi mamaci ya bari in kana lahu warjan in yana in ɗaya ya kasance gare shi ma'ana in ya zama yana da ɗa ko namiji ko mace to kuma ga iyaye to su iyayen nan kashi ɗaya bisa shida kowanne daga cikin su ta bashi an fahimta in ɗanne namiji kaga da an kasa kashi shida an ka ba uwa ɗaya uba ɗaya shikenan sauran shi ɗan sai ya kwashi gaba ɗaya shikenan ya danganta to wannan shine in kuma maza da mata ne in an kai wannan ɗin sun ɗauki ɗaya ko bisa shida shikenan sai su ainihin watan a ƴaƴan sai su raba waɗancan ɗin da zaka yi su lazilin sai ne ɗin sannan sai ma Allah madauki zaki ci gaba da cewa fa in lam yakun lahu fa in lam yakun lahu waladun in kuma ɗa bai kasance gare shi ba warisahu abawahu iyaye ne sun ka gare shi kawai sai zama uwaye su kaɗai ne annan bai da ɗa ko ɗaya to sai Allah ce fali ummihi sulusu mahaifiya ce tana da kashi ɗaya bisa uku a so shi kuma abin da ya rage don in an ka raba uku an ka ba mahaifiyar ɗaya kaga biyu za a ragawa to shi kuma uba shi zai ɗauka nan wajen yawwa to shine fali ummihi sulusu mahaifiya tana da ɗaya bisa uku abin da ya rage sai a bashi kuma miji uwaye sai ma na ce fa in kana lahu ikhwatun in ya kasance kuma yana da ƴan uwa an gane maza maza ko hakan ga ko kuma maza da mata to fali ummihi sudusu mahaifiya ce tana da kashi ɗai watan bisa shidda duk da in ka kula karatun da muka yi ne can lokada su duk shine a da haka saura sai a watan sai a sai a wannan shine fali ummihi sudusu mahaifiya tana da kashi ɗai bisa shidda idan ya zama yana da 'yan uwa ko maza ko mata ko maza da mata sannan sai Allah ce amma duk wannan rabon za a yi shi da min ba'di wasiyatin bayan wasiya yusi biha da yayi da ita ma'ana in yayi wasiya ba wani kaza to abu sai an ci fara cire wasiyar sannan sai a raba musu wannan gadon awadainin ko kuma bashi ya zama akwai bashin da ya biyo to sai a fara biyan bashin sannan abin da rage din sai a raba sannan sai Allah ce a ba ukum uwayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku dukkan su la tadruna ba ku sani ba ayyuhum aqrabu lakum naf'an wani ne mafi kusanci ga amfani gare ku saboda haka amma shi Allah ya sani shi ya raba ku gadon yanzu inda an ban mutum an ce ya raba ne yana iya zaba kila ga uwaye ne addade ya ba saboda kila su amfanin shi to kuma sai ya zamba haka ba ko kuma ya zabe ƴaƴa ne ga su yin amfani gare shi ya zamba haka ba to shi Allah sai ya raba abin da kanshi a sai Allah ce kuma faribatan wannan rabo ne min Allah daga Allah inna allaha lalle Allah madaukakin sarki kana bai gushi ba aliman masani ne daga dukkan halitta tai hakiman ko mai hikima ne a cikin dukkan abin da kaga Allah madaukakin sarki ya tsara ya ce haka nan za a yi din a to waɗannan kaga su ne sannan a kaga wannan aya kaga ta karanto mana waɗannan ne don masu rabon duk in ka kula duk abin da muka ambata ne can baya gaba ɗaya yawa to shi din ne kaga yanzu kamar nan da muka yi magana cewa watan in kan lahu ikhwatun fal ummihi sulusu to kaga ko namiji ko mata ne misali kamar idan ya zama mutum yana da ɗa namiji an gane a shi yan uwaye sun ka dauki kashi ɗaya bisa shida ciki duk abin da ya rage kaga shi kenan zai dauki shi yawa yan kuma mace ce ita kuma ka gani rabi za ta dauka an gane uwa kuma sai a bata kashi ɗaya bisa shida saura kuma shi kuma sai uba ya dauka an fahimta to wannan shine a tunda kaga an karaba shi da ta dauki kashi uku ita da yar kaga uwa kuma sai ta dauki daya kaga hudu kenan kaga abin da za a raga guda biyu shi kuma shi uba sai ya dauka to wancan kenan da aka yi magana din na a a to shi ne ake magana sannan sai mala ya sai ubangiji madaukin sarki to nan kaga mun ji wannan kenan to sannan sai Allah madaukin sarki ce walakum nisfu ma taraka azwajukum yanzu kuma za a gaya mana shi kuma rabon miji ga matar shi idan mata ta rasu tabban mijinta sai ce walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da matan ku sun ka bari in lam yakul lahunna waladun in da bai kasance gare su ba dan nan ko naku ne ko kuma da wani sun ka aure shi sun ka same shi kuma ko da dan zina ne kamar da muka faɗa to inda na ita matan ne to ya hana uba ya ci gadon watan watan ya hana uba ya samu rabi sai dai ya samu ɗaya bisa hudu shine ma'ana in kana in lam yakul lahunna wajen in ɗa bai kasance gare su ba sai Allah ya ce amma fa in kana lahunna wajen in ɗa ya kasance gare su to nan kan falakumur rubu'u kuna da kashi ɗaya bisa hudu mimma tarakna daga abin da sun ka bari min ba'd wasiyatin bayan wasiya yusi na biha da sun kai wasiya da ita a wadainin ko bashin da an ka bi wasu wannan kenan ana cewa kuma an riskar da ɗan ɗa jika kenan daga ɗan akwai jika to shi ma watan miji nan zai ci rubu'i din ne yanzu sannan sai Allah ce wala hunna su ma matan suna da arrubu kashi ɗaya bisa hudu min ma tarakatum daga abin da kun ka bari ku maza in kun ka rasu illa mai kullakum waladun in ɗa bai kasance gare ku ba ko daga gare ku ko kuma a'a wanda kun ka aifa da wata mace duk dai in ba ku da shi ya to kashi ɗaya bisa hudu za a ba su matan nan ko mace ɗaya ce in ma su hudu ne shi za a ba su dai su raba sai Allah madauki zaki ce amma falahunna sumunu amma suna da kashi ɗaya bisa takwas min ma taraktum daga abin da kun ka bari min ba'd wasiyatin bayan wasiya ma na kuna da daki nan to sai a ba su kashi ɗaya bisa takwas shine illam yakun lakum illam yakun lakum waladun in da bai kasance gare ku ba in ya kasance gare ku to falahunna sumunu sumuni yana gare su min ma taraktum daga abin da kun ka bari min ba'd wasiyatin daga bayan wasiya tu su da bihar da kun kai wasiya da ita a wadainin ko kuma bashi to kaga waɗannan su ne rabon da an kai shi ma jika ya shiga ciki ko jika ne ga mutum to mata su muni za su samu ba za su ɗauki rugu idan bayan su to wannan kenan to yanzu kuma sai za a gaya mana shi kuma watan gado na ɗan uwa shi kuma li'ummi wanda an ka haɗa uwa kawai da shi wannan aya ta kuma shi ne za ta gaya mana sai Allah madauki zai ce wa in kana rajulun in ya kasance mutum ne yuwarsa wanda za a gare shi kalalatan a matsayin kalala ma'ana shine domin maganganun malamai suna da yawa ciki amma dai magana wata ke tsayayya mafi karfi mafi rinjaye shine wato wanda ya rasu baya da ɗa baya da mahaifi wannan ita ce magana mai karfi dangane da wanda ake ce mashi kalala din a wannan kenan wasu kuma suna cewa don akwai maganganun wanda ba su karfi kamar da na faɗa ne suna cewa wanda baya da mahaifi kawai shine ake ce makalala ko da yana da ɗa wasu kuma suna cewa wanda ba yarda da ne shi yake shi makalala din an gane to wannan shine wasu ga ce a'a wanda dai cikin magana ne ba uba ba uwa amma dai magana dai mai rinjaye shine wanda ya rasu ba da mahaifi ba ya da kuma ɗa to shi yake shi makalala to shine Allah zai gaya mana sai zama kenan dan uwa ɗaya bari kuma ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya sun ka hada da shi kurun ba su hada uba ba ko uwa da uba ba to shine Allah yake cewa in kana rajulun idan ya kasance mutum ne yurasu kalalata wani zagare shi matsayin marar mahaifi marar da a wani mar'atun ko kuma ta zama mata ce ta rasu za a gare ta da irin haka din ba ta da da ba ta da mahaifi to sai ubangiji mudauki zake ce walahu akun amma shi mamacin sai ya zama yana da dan uwa au ukutun ko kuma yar uwa amma da sun ka hada uwa kurum dan uwa namiji wanda sun ka hada uwa ko kuma yar uwa da sun ka hada uwa to sai Allah ya ce in an ka hada su in ɗaya daga cikin su an ka bari ko dan ko dan uwa namiji ne wanda an kada uwa kawai ko kuma wanda wata ƴan uwa ce mace wanda an kada uwa kawai sai Allah ce fali kulli wahidan fali kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya daga cikin su yana da kashi ɗaya bisa shidda ko namiji ne da ya kashin ɗaya bisa shidda za a bashi in mace ne ita ma haka nan saboda shine wanda mun ka gaya muku wanda mun ka faɗa cewa shi gare shi ba da zakar bisul hazil musaini ɗan uwa wanda an kada uwa kawai da maza da mata shi duk ɗaya ne rabon nashi sannan sai ubangiji madauki sarki ce fa in kanu in kuma su yan uwan sun kasance a kasara min zalika heye da haka din mana ya zama da yan uwa maza da mata ne an haɗe da yawa to nan kan fahum shuraka fi sulusi su za su yi tarayya ne a cikin kashi ɗaya bisa uku kuma za su raba daidai da namiji da mace don rabo ɗaya za a yi saboda su yan uwa uwa ɗaya ce ta haɗa su kurin da mamacin amma inda ba uwa ɗaya ce ta gama su mato na aka yi da zakar misal hazilun sai ne inda kamar da uwa da uba sun ka haɗu ko kuma uba ya haɗa su to amma tun da uwa ɗaya ce to shi wannan haka ake yi sai Allah madaukin sarki ce min ba'ad wasiyatin amma ha bayan wasiya yusi biha yusa biha wanda an kai da ita awdainin ko kuma bashi gairu mudadin wanda ba mai cutarwa ga dukiyar ta magaradin ba Allah ce wasiyatan wannan umarni ne wa min Allah daga Allah madaukin sarki na ayyara bangadon na haka wallahu alimun haqiqa Allah masani ne ga dukkan al'amuran shi da halitta shi baki daya halimun kuma mai hakuri ne ga dukkan al'amuran shi to kaga waɗannan su ne to kaga duk sune aka kawo da ne kaga yanzu mun ji gadon da ya'ya da uwaye da kuma watan yan uwa li'ummai an gane da kuma yan uwa duk mun ji su to to shi yasa kaga a wato a shi waɗannan ne gaba ɗaya shi yasa kaga in ka duba wato su waɗannan da an kai magana ɗin da maza da mata waɗanda yan uwan wanda an haɗa uwa kawai to kashi ɗaya bisa uku ɗin shi kaɗai ake ake ba su komi yawan su ba a ƙara masa ko ɗaya daga ciki shi za a ba su raba kuma duk daidai da maza da mata baki ɗaya wannan shi ne saboda haka a kuma su waɗangana ne ɗin gaba ɗaya duk da yake za mu karanta shi can gaba ga karatun da malamin shi ma insha Allah na littafin na ita iziya ɗin dukkan su gaba ɗaya kaga akwai masu kore su ko tunda kaga yan ga ɗa su waɗanga yan uwa umai ɗin ɗa ya kore su ba su gado kwata-kwata in ba su inga shi ko jika shi ma ya kore su haka nan ya mace ya akwai ta ta kore su haka nan yar da namiji ta kore su haka nan uba shi ma yana kore su haka nan kuma kakado yana kore su duk dai zamu ji insha Allah can gaba shi ma to waɗannan su ne waɗanda ayoyin sai kuma can kuma aya cikin ƙarshen ita wannan sura ta wato suratul nisa wanda Allah ya magana shi kuma rabo na ƴan uwa li abai ko kuma watan shaqiqai ita kuma wannan aya kaga ta tana ne ita magana li ummaini kawai waccan ta ƙarshen sura ita kuma sai ta yi magana kan watan waɗanda suke su kuma a shaƙiƙai ko li'abbai su ne Allah maɗauki suke ke cewa watan ya sabtunaka suna neman fatawa gare ka ya rasulullahi sallama watan a cikin sha'anin wanda ya rasu kalala din nan wanda ya bar gado wanda ya rasu ya bar watan bai da mahaifi bai da mahaifiya to shine sai Allah ce qulillahu yutikum ka gaya musu Allah yana baku fatawa fil kalalati a cikin wannan wanda ya rasu bai da mahaifi bai da da in imru'un halaka idan mutum ya rasu laysa lahu waladun ba ya da ɗa kuma bai da mahaifi walahu ukhtun amma yana da yar uwa wato shine li abbaiki na wato wanda sun kada uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda sun kada uba kawai to sai Allah ya ce ita wannan yar uwa din idan an ka batta to fala hanisfu ma taraka tana da rabin abun da ya bari din shi wannan uwan nata din kaga abin da ya rage sai ya baitul maliki nan ko wa huwa yarithuha shi kuma yana gade ta shi dan uwan nata dan ita ce ta rasul ita kuma shi gaba da duke zai gade tunda dama da zakar misu nazimin sai ne ko to kaga shi nan in ita kadai ce ya bari uwa ko shaqiqiya wanda sun kada uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma da sun kada uba kawai to rabi za a bata na abin da ya bari din in kuma shi ne ita ce ta rasu tabbas shi dan uwan wanda sun kada uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma ba ya da wanda zai kore ta to shi kenan sai shi kuma shi zai gade wannan rabi in ita ce ta rasu tabbashi tabbashi ba yarda ba ta bada ba kuma namiji to shi wannan ne shi zai gadi duke shi dan uwan nasa gaba daya shi ne ma'ana wa huwa yarithuha shi ma yana gadin ta ma'ana yana gadi duke ta gaba daya illam yakul laha wardu amma in da bai kasance gare ta ba yawwa amma in tana da da namiji shi shikenan shi ma kan dan uwan bai da komi shikenan dan uwan nan wannan dan namiji duk ya gadi komi yawwa an kuma mace ce ta bari to in ita watan ita yar watan wannan diyat mace da an ka bari abin da ta gada rabin ta duk abin da ya rage shi kenan shi kuma sai ya gada shi wannan dan uwa din to wannan shine a to wannan shine amma kaga shi wancan kamar yadda mun kaji da mun kai bayani can baya a in in in uwa kuma in ummai ne wanda uwa an ka hada to shi kenan an ji suna su can su ne a gare su to wannan kenan sai ma Allah ya ce sai ubangiji ba dauki zai ce amma fa in kana ta fa in kana ta isnatayn in sun kasance su biyu ne su ƴan uwan wato waɗannan ƴan uwan da aka yi magana mata da mutum ya rasu bai ba da ba bai ban mahaifi ba sai ƴan uwa mata kawai da bakin biyu zuwa sama su kaɗai ne an ka bari sai Allah ya ce falahu masuluthani suna da kashi biyu bisa uku mai mata raka daga abin da ya bari da shi dan uwan amma wa in kanu in sun zamo ikhwatan ƴan uwa ne rijalan wani sa'an maza da mata to nan shikenan falil zakari mislu hazzil unsayni namiji yana da rabin mace biyu Allah ya ce bai yadallahu lakum Allah yana yin bayani gare ku ayoyin shi da kuma shari'o'in shi an tadillu dan ɗaya garku ɓace ma'ana ya zama duk abin da zaku shi bisa ga basira wallahu bi kulli shay'in alimun haqiqa Allah masani ne da dukan komai kaga nan yan uwa kenan shaki ɗaya ko kuma li'abbai kaga sunan da zakar sallallahu alaihi wasallam su kuma wadancan da muka karanta to kaga su kuma in li'ammain li'ummain su kuma ba da zakar sallallahu alaihi wasallam yan uwa ɗan kada to a takaice dai wannan yan kula dai wannan karatun duka waɗannan bayan Allah malamai a cikin waɗannan ayoyi ne na wannan sura ta alqur'ani suka rairayo duk wancan bayanin da muka yi din na masu gadon da kaza da kaza da kaza din nan saboda haka muna fatan Allah mana jagora kuma halka ta yi tsawo sosai da gaske wanda abin da yasa saboda karatun ya zama kusan kamar guda ne kuma wani zai kara haska kama ne ga wani in muka karanto wato abin da shi malam mai littafin ya faɗa kuma muka karanto sauran abin da su matan sauran malamai sun ka fitar wancan na habara da baza da muka yi kaga in muka karanto ayoyin alkur'ani nan ne mutum zai gano a shi dukkan su a shi cikin ayoyin alkur'ani suke to muna fatan Allah mana jagora muna fatan kuma a dusar da zama mutu muna roƙon Allah ya samu mutu muna da cikakken imani da kuma cikakken soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi muna fatan Allah ya karba mana dukkan ayyuka mu baki daya muna roƙon Allah inda muka yi daidai wannan karatu Allah ya karba mana kurakuran muna roƙon Allah ya yafe muna kuma Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa din alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu tsaya anan sai mun sake dawo insha Allah a dan uwanku a cikin addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasarawa ko da zamfara state Nigeria wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh